أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين سما بقية الله في أرض صاحب العصر والزمان اللهم له الفداء إن شاء الله dama na ce za mu ɗan ɗora wani abu ma ta yassara kafin mu tashi mai ziyara da addu'a mu tashi amma na ji ko da ke ban gani ma na ji ana hawan a caɓa a drama wanda kila wasu 'yan uwa sun ga ya kamata su taɓa wani janibi na abin da suke bukatan yan uwa su rika kiyayewa ne kila musamman sistoci ko tun da lokacin akwai masu a caɓan ne da gaske kila dai wasa ne kawai to wannan wani janibi ne wanda shi wannan shi wannan mun ji mun gani lokacin da na zo nan na shigo nan na ji gum wurin ba sistoci ba ba barazo ba ko da ke na san mutum ɗaya rak ya isa ya ruɗa wurin nan miskilan shine idan aka sami kazami ko kwara ɗaya zai iya ɓata muhalli don wani lokaci bara bara wancan ne nake tsammani muna maulidin amirul mu'minin gab da zan sauka mumbari wani mutum ya zo ya ɓata wurin gaba ɗayan wurin kuma ko da ji mutum ɗaya ne za ka iya gane in mutum ɗaya ne don shi irin nasa kwara ɗaya raka za ka ji amma idan suka haɗu suka yawa za ka ji sun haɗu ne da yawan gaske to mu fa tsafta mu addini ne a wurinmu abin da kai ne a ce wasu su fi mu tsafta alhali mu addininmu ne don haka sai na ga daidai wannan lokacin zan dan tunatar da mu dangane da al'amarin da ya shafi tsafta duk da yake shi ya kamata mu yi wani abu ne daban amma dai shi tsaftan za mu yi don mutane san cewa addini ne tsafta ba kawai addini ne tsafta ba ƙazanta ainihin saɓanin addini ne zan kawo mana wasu ba'adin hadisai cikin wannan ruwaya daga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi duka zantukan annabi ne yana cewa inna Allah tayyibun yuhibbu tayyib nadhifun yuhibbu nadhafa Allah tsatsarka ne yana son tsarki tayyib muna ce mishi tsatsarka abu mai zai to tsatsarka yana son tsarki yayi daidai yusibbu tayyib yana son abu kuma ya zama tsatsarka nazifun tsaftatacce yuhibbun nazafa yana son tsafta wannan wani faɗi na manzo Allah sallallahu alaihi wa ne dahiru hadhihi al-ajsada tahharakumullah ku tsaftace wayannan jikuna Allah ya tsarka Allah ya tsaftace ku wayannan jikuna ma'ana jikunan ku ku tsaftace jikunan ku Allah ya tsaftace ku fa innahu laysa abdun yabitu tahiran illa bata ma'ahu malakun fi shi'ari ba wani bawa da zai da zai kwana da tsarki face mala'iki ya kwana a cikin shi'ar ɗinsa shi'ar shine tufan da ke taɓan jiki disar shine na sama akwai tufan sama ana ce masa disar shi'ar kuma wanda ke taɓan jiki to zai mala'iki zai kasance da shi a disar ɗin shi in ya kwana da tsafta ولا يتقلب ساعة من الليل إلا قال اللهم اغفر لعبدك فإنه باب ظاهر ba motsin da zai yi da dare face shi wannan mala'ikin yana cewa Allah ka gafarta ma bawanka ya kwana da tsarki ma'ana idan mutum ya fes fes fes to mala'iki zai kasance tsarki yana duk motsin da yayi yana cewa Allah ka gafarta masa da tsarki ya kwana hadisi na na gaba na uku manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi yace ya isal abdul qadhuratu bi isal abdu kai bi isal abdu qazuratu tirma bawa kazami tir da bawa kazami ma tir ya mugusta bawa kazami manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi yace halakal mutaqazzirun kazamai sun halaka kazamai sun halaka manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi yace lam- lamma absara wannan ya faɗi wannan ne lamma absara rajulan sha'afan sha'ur sha- sha'ura ra'asi wasah- wa- wasa hatan thiyabo sayi'atan halu ya ga- ya- ya- manzo Allah ya ga wani mutum gashinsa dukun dukun kuma tufansa daka daka halin shi ba kyau ma'ana ba- ba- ba- hali da larabci yana ba yana nufin yana nufin yadda in ka ganshi za ka ganshi a mummunan kama wato ka- ka- ba bai da kyan gani sai man- sai manzo Allah ya ce da shi min ad-dini al-muta'atu wa izharun ni'ma yana da cin addini daɗaɗawa mutu'ai anan yana nufin daɗaɗawa wato a ganka cikin ni- nishaɗi da jin daɗi ka da walwala kenan yace yana daga wa izharun ni'ima da bayyana ni'ima duk bayyana ni'ima yana da cikin ni'ima wato yana cikin addini ma'anan bayyana ni'ima a ganka da ni'iman da Allah ya maka a ganka da riganka fes gunin kyau kuma fuskanka na walwala to wannan wannan addini wani hadi- hadisi na shida manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi yace la tu'u turaba khalfal babi fa innahu ma'awash shaytan kar ku tara kura a bayan gida a bayan kofa kai domin matattaran shedan ne Do- ka san idan da kura dama in ta buga zai cikin ɗaki ke kar ka sa kura a bayan bayan kofa domin matattaran shedan ne wannan hadisin kuma na manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi yace la tubayyitu qumamata fi buyutikum wa akhrijuha naharan fa innaha ma'aqadu shaytan kar ku bar kumama kumama mana wani kwaro kaman dangin waɗanda suka cije shi kaman kudin cizo ko kwarkwata ko ire-iren waɗanda ana ce musu kumama to kar ku bar ta a cikin gidanku ku fitar da ita da da rana domin ita mazaunin shaidan ne wannan kuma daga Jabir bin Abdullah ya ce manzo Allah atana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi fara'a rajulan sha'ithan qad tafarraqa sha'uruhu ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi ya zo wajen mu sai ga wani mutum mai kunkunannen gashi sha'is an muna cewa mabirgiji da Hausa wato ainihin hai- hai- da- eh, eh, gashin shi wani iri ba ba tatacce ba kenan kuma kattafar kasharo ya ya daidaita gashin ka zuwa ta- ya ba- eh, kan kan abu jaka kaman ba ba ta ta ce ba faqal amma kana yajidu hadha ma yusakkinu bihi sha'ra wannan mutum ba shi da abin da zai eh, zaunar da eh, gashinsa ne wato zaunar da gashi ma'ana tun da gashin a rarrabe ne ma'ana in kaga in ya tace zai zama bai daya waraja wa ara'a rajulan ahar wa alaihi thiyabun wasiha yaga kuma wani mutum shi kuma yana akan yana sanye da tufa mai dauda faqala sai ce amma kana hadha yajud ma an yaksur bihi thawba wannan bai da ruwan da zai wanke tufansa ne wannan hadisin shi kuma daga Im- imam ali alaihi salam ya ce tanazzafu bil ma'i minan natinir rihi alladhi yuta'azza bihi ku yi tsaf- ku tsabtata da ruwa daga warin jikin da yake cu- ake- ake cutuwa da shi wato in ya zama jikinka na wari ana cutuwa da wannan ka- ku tabbatar ba wannan tare da kusawa a bakinka ne ko a hancinka ne ko a hamatan ko dai a jikinka wari ya fito wani ya cutu da shi ce ku tsabtata ta'ahadu anfusakum ku ku- ku ku- ku yi tanadin kawo kanku fa inna allaha azza wa jalla yubghidu min ibadihi alqadhurata alladhi yata'annafu bihi man jalasa ilai domin Allah yana fushi daga ba- ba- ba- da- da- da- daga bawansa yana fushi da kazamin da mutane ke cutuwa wanda suka zauna tare da su ke cutuwa Allah na fushi da bawan da wasu ke cutuwa da warinsa Allah na fushi da bawan da wasu ke cutuwa da warinsa. Man jalasa bihi wani wanda man sabmi da wanda ya zauna tare da shi ke jin warinsa to yan Allah Allah yana fushi da shi. wannan shi ma faɗin a wani faɗi na amirul mu'minin alaihi salam ce nazzifu buyutakum min haukil ankabut ku tsabtace gidajenku daga saƙan gizo-gizo fa inna tarkahu fil baiti yurithu faqar barin sa barin saƙan gizo-gizo a gida yana gadar da talauci yana gadar da talauci mana yana yana fata kai fama kai ta fama da fatara nan ko saƙan gizo-gizo ne wannan kuma imam bakar alaihi salam ya ce kansul biyuti yanfil faqa share gidaje yana kora talauci wannan imam sadiq alaihi salam ce gaslul ina'i wa kashul fina'i majallatul rizq i wanke ƙaure ina ma ce musu ƙore da hausa amma duk containers kwanoni ne tukwane ne yace wa kashul fina fina afniya kuma su ne kamar su tukwane waɗanda ai abubuwan da ake zuzuba abubuwa da ciki wanke su da tsaftace su majalabatul rizq yana kawo arziki manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi yace tanazzafu bi kulli mastata'atum ku yi tsafta da duk abin da kuke iyawa fa inna Allah ta'ala banal islama ala nazafati Allah ta'ala ya gina musulunci akan tsafta walan yadkhul aljannata illa kullu nadhif ba wanda zai shiga aljanna sai dun mai tsafta to kazami aljanna fa ba gidan ku bane walan yadu lan amma za Allah ya amfani da kalmar lan ba zai shiga ba kenan walan yadkhul aljannata illa kullu nadhif ba wanda zai shiga aljanna sai mai tsafta to kazami aljanna ba gidan ku bane lan yadkhul aljannata illa kullu nadhif wannan faɗin manzo Allah ne sallallahu alaihi wa manzo Allah sallallahu alaihi wa yace inna Allah yuhibbu nasikan nadhif Allah yana son bawa mai ibada kuma mai tsafta tsaftatacce wato gashi yana yana ayyukan ibada kuma gashi da tsafta munasaka galiba ana jingina shi zuwa ayyuka kamar na haji wanda wasu ka ɗauka kamar dama ƙa'ida akan zauna ne da kazanta an san lazim idan mutum ya yi tafiya a wajen aikin haji da kafa daga arfa ya zo muzdalifa ya kwana ya wuto ya wuto mina zai zo biji-biji amma ƙura ba yana nufin kazanta ba ne saboda tafiyan da yake uska tana wucewa dole zai ɗibi ƙura shine Allah ta aisha wal yaqalu tafassahum wal yufu nuzuruhum wal yatabu bil bait al atiq yaqdu tafassahum sukkar da kazantan su domin sun kwaso tafiya din nan duk sun yi kura kura daban kazanta daban ko ba lura ba in ka in mutun kai tafiya haka zaka zaka bijibiji da kura gashin ka zai dauki kura in ka zo zaka nan da nan zaka zaka wanka ka canza su tafafinka kai kai kai bayan kayan ka kai aski kai dawafi sannan kuma ka bulbula turare komai ya halatta maka in banda banda mata da aure sai ka yi dawafin nisa bayan ka kammala sauran aiki to ka ga daidai wannan yinin da aka yi aka yadda ka zauna in ma an yadda maka ka zauna da kura shine tasowa daga arfa zuwa muzdalifa an gama zuwa zuwa mina wannan lokacin kuma kura dun ba a ce ka je ka zauna kai butu-butu cikin kazanta ba to kaga to ka ganin sai aka ce inna lahibbul nasikan nadi mai munasaka wanda galiban shi mun fi kai munasaka ko da yake duk ibada munasaka ne amma an fi kiran aikin haji munasaka da yanke yanke din da aikin haji to yana son mai tsafta mai ibada da tsafta wannan manzo Allah sallallahu alaihi wa ce man ittakhadha thawban falyunadhib wanda ya dauki tufa to ya tsaftace shi wato in ka sami ko ka sai riga kamar yadda yanzu yanzu lalacewa ta zo mana ana sayan kwanciyar riga to sai an wanki ko da sun ce maka sun wanke sun sa magani kai ma sai ka wanki kar ka ɗauki tufa ka sa hakan wannan imam ali alaihi salam ya ce annazifu min athiyabi yuzhibu alhamma wal huzna wa huwa tahurun lissara tsabtata daga na tufa yana wato mai tsafta na tufa ko kuma ce tsaftan tsaftan tufa yana gusar da baƙin ciki ham da huzun duk muna ce mishi bakin ciki yana gusar da bakin ciki kuma shi mai tsar- tsar- tsar- tsarkaka ne ga sallah wato ainihin tufanka shi gusar da ah, kazanta a tufa yana gusar da bakin ciki a zuciya yana kuma sa sallah ta zama tsaf to sai hadisi na ƙarshe a cikin ba na ƙarshe a cikin babin ba na ƙarshe wanda zan karanto muku imam rida alaihi salam ya ce min akhlaqil anbiya'i at-tanazzuf tsabtata yana daga cikin ɗabi'an annabawa to tsabta mu daga wannan abubuwan da muka ɗan karanta za ka fahimci cewa tsabta ibada ne kuma gashi ma an ce ba wanda lan yadkhulul jannata illa kullu nadhif faɗin manzo Allah yace kuma eh, fa inna Allah ta'ala banal islama ala nadhafa banal islama ala nadhafa Allah ta'ala ya gina musulunci akan tsafta kuma walan yadkhulul jannata illa kullu nadhif ba wanda zai shiga aljanna sai dukkanin tsaftattu da kuma cewa ainihin ƙazanta mummuna abu ne fa inna Allah azza wa jalla yubghidu min ibadihi al-qadhurata alladhi yata'annafu bihi min man jalasa ilay Allah yana fushi da bawan da yake da ƙazantar da ke cutar da wanda ya zauna tare da shi to daga nan zaka ga cewa shi ashe shi tsaftar nan ba wai ya kamata ne kun san abin da ya kira a ce maka ya kamata a ce in kai in kai ɗabi'a irin wannan kayi ɗabi'an mutanen kirki kayi halin mutunci da dattaku da abin da ya kamata in kun ba yi ba kayi halin zu- zubar da kai to sai ya zama kana da zunubi ne in kana in kai kazami ne in kana wari kuma kana da zunubi ne in kana tsafta kuma ainihin mala'iki yana ta in ka kwanta da tsafta mala'iki yana ta maka addu'a ne. duk motsin da kai yana Allah ka yafe masa a tsaftace ya kwanta to kun ga mu mu tsafta mu an koyar addinin mu ne an koyar da mu ne abin takeici shine a ce wasu mutane su fi mu tsafta alhali mu tsaftan ad- ibada addinin mu ne. wasu ku a wurin suna yi ne kawai saboda bisa ɗabi'a kamar an ce kai mutum ne ma da ya kamata ka tsafta da sufa irin na mutane to sai kuma ya zama mu a wurin mu addinin mu ne amma sai a zo wuri a ji wuri gum kuma tsaftar nan wai da Allah yana da tsada ne na san yanzu dai an takura al'umma ba ruwa amma idan mutum ya damu da ya tsafta din zai iya yi ko yaya ne ka tsaftace ka tsaftace jiki ka tsaftace sutura kuma ka dunga yi kenan ba wai zaka yi ne sau ɗaya ba ba sau ɗaya ake wanka a mako ba kuma a rana musamman lokacin wannan zafi din ko da lokaci sai ka ta wankan ka kawai facal facal facal ka ta tsaye kawai har agwaguma ta fika ba ganin yanzu nan sai ka ji sai yanzu yanzu nan kana dan yanzu fa in ka dan watsarwa zaka ji tsaf gashi kuma kana ta samun addu'an mala'iku malam ga ka kuma tsaf lafiya lau kuma ka canza sutura daga lokaci zuwa lokaci ka canza musamman na ciki wanda suke taɓa kuma ka kiyaye da musamman don wasu sukan yi tsaftan su ke- su baro yararen da ke da kazanta ko kuma su sa sutura mai kazanta idan mutum ya damu da ya tsafta to saukan abu ne sai dai in ya ɗauka ma kansa kazanta ne shikenan sai sai sai ya- ya saba da kazanta ya zama jiki amma ban ya saba da tsafta ba zai ba zai ba zai iya zama da kazanta ba jiki yana da wani abu guda in ka saba mashi da abu sai in ka saba misali in ka tashi kan kan wanka in ka tashi baka yin ba sai ka ji jikinka duk ya dame ka ya dunga damun kai kenan sai kai kanka zaka damu sannan kuma akwai buka- batun tsaftace baki don baki na ina ki zuba masa abubuwa da tsakankanin haƙori masu tai- masu tallan abin wanke baki sai su yi ta nuna haƙoran mutane na fari kwalkwal ba ba haƙori ake gogewa ya fari ba ana wanke baki ne musamman harshe domin harshe kaman daɓe ne na- na- na baki kuma saman harshen kaman rufi ne ko duk lokaci harshen nan sai an wanke shi in baka ba kazanta ne zai zauna kuma kun san da wani abu duk lokacin da ka ka ji wari kun san menene wari jams ne da za a duk inda ka ji wari a sa eh, madubi mai kamba ma za ka ga waɗansu halittu ne suna ta yawo tsutsotsi ne saboda haka da ka ji wari yana nufin a shaidanu sun cika maka jiki suna ta tsitsi ne maka mala'iku san ba za su zo wajen inda shaidanu suke jams din nan halitta ne da za duk lokacin da ka ji wari in an sa gilashi a duba za a ga abubuwa ne ke yawo abubuwa ne halittu ne su suke wannan warin saboda haka da an ji wari a bakin ka to ainihin kwa- kwa- halittu ne suka cika bakin kuma a kawo maka ruwa ka iya ka tafi da su kawai to an, an, ana wanke baki ne ana kuma tabbatar da cewa wani abu a tsakankanin haƙori bai zauna ba don in yi rufe shi zai rika wari sai an, an fitar da an bincike shi an fitar da shi a wanke baki fes a wanke harshe a kuma daga ba ba wani iyakan yufe ne za a za a wan- za- za a wanke baki ko da lokaci ana wanke baki duk lokacin da ka ci abinci musamman abinci mai kayan abinci mai naciya kamar nono yana da naciya sosai ya kamata kamar yadda zo mu hadisi in ka sha nono sai ka wanke baki to ba mu ku bajirin kurkura baki bane sai ka wanke su don yana zama to haka nan mu- mu- mu- muna samun matsala sosai dangane da in aka zo wuri ya zube gum in an sa turaren wuta a ji kanshuwar ya mutse duk wuri ya mutse a ra- a- su zama sun haɗu guda biyu to kuma gashi yanzu muna shiga lokaci na zafi a kiyaye wannan saboda addini ne muna fata gobe in muka zo maulidin sayyida zahara mu ji tsaf kuma kar ka ɗauka bulbula turare duk da abin kiki ne bulbula turare zai- yana, yana, yana kawar da wari wari daban turare daban in ka kaɗa su sai su haɗu su- su wani irin wani irin wari na daban ana sa turare amma sai an yi tsafta ba a ɗora turare a kan ƙazanta shi ne yanzu turaren wutar da muke godin shi gudanar ba turaren wutar na ɗansa mu ɗan ji koda dai ma ƙanshiwar ɗin to insha Allah wannan ba- batun tsafta da da, da hawan a ya cinye lokaci yanzu za mu yi za mu yi ziyara da addu'a mu tashi lokacin tashin namu yayi mun so mu mu tashi kamar tara da rabi a duba ziyara insha Allah ziyarar sai da ba ya Allah an ga sai ziyarar sai da zara ko يا ممتحنه امتهنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك ووجدتك لما امتحنك صابرة وزعمنا أن لك أولياء ومصدقون وصابرون لكل ما أتانا به أبوك صلى الله عليه وآله وأتى به وسيه وإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما لنبشر أنفسنا بأننا قد طهرنا بولايتك السلام عليك يا بنت رسول الله السلام عليك يا بنت نبي الله السلام عليك يا بنت حبيب الله السلام عليك يا بنت خليل الله السلام عليك يا بنت سفي الله السلام عليك يا بنت أمين الله السلام عليك يا بنت خير خلق الله السلام عليك يا بنت أفضل أنبياء الله ورسله وملائكته السلام عليك يا بنت خير البريه السلام عليك يا سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين السلام عليك يا زوجة ولي الله وخير الخلق بعد رسول الله السلام عليك يا أم الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة السلام عليك أيتها الصديقة الشهيدة السلام عليك أيتها الرضية المرضية السلام عليك أيتها الفاضلة الزكية السلام عليك أيتها الحوراء الإنسية السلام عليك أيتها التقية النقية السلام عليك أيتها المحدثة العليمة السلام عليك أيتها المظلومة المقصوبة السلام عليك أيتها المضطهدة المقهورة السلام عليك يا فاطمة بنت رسول الله ورحمة الله وبركاته صلى الله عليك وعلى روحك وبدنك أشهد أنك مضيت على بينة من ربك وعن من سرك فقد سر رسول الله صلى الله عليه وآله ومن جفاك فقد جفا رسول الله صلى الله عليه وآله ومن آذاك فقد آذى رسول الله صلى الله عليه وآله ومن وصلك فقد وصل رسول الله صلى الله عليه وآله ومن قطعك فقد قطع رسول الله صلى الله عليه وآله لأنك بضعة منه وروحه الذي بين جنبيه أو نروى أنا شو كما قال صلى الله عليه وآله أشهد أشهد الله ورسله وملائكته أني راض عما رضيت عنه ساخط على من سخطت عليه متبرؤ ممن تبرأت منه موال لمن والا لما موال لمن واليت معاد لمن عاديت مبغض لمن أبغضت محب لمن أحببت وكفى بالله شهيدا وحسيبا وجاذيا ومصيبا أشهد الله وملائكته أني ولي لمن والاك وعدو لمن عاداك وحرب لمن حاربك أنا يا مولاتي بك وبأبيك وبعدك والأئمة من ولدك من ولدك موقن وبولايتهم مؤمن ولطاعتهم ملتزم أشهد أن الدين دينهم والحكم حكمهم وهم قد بلغوا عن الله عز وجل ودعوا إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة لا تأخذهم في الله لومة لائم وصلوات الله عليك وعلى أبيك وبعلك وذريتك الأئمة الطاهرين اللهم صل على محمد وآل بيتي وصل على البطول الطاهرة الصديقة المعصومة التقية النقية الرضية المرضية الزكية الرشيدة المظلومة المقهورة المقصوبة حقها الممنوعة إرثها المكسورة درعها المظلوم بعلها المقتول ولدها فاطمة بنت رسولك وبدعة لحمه وسميم كلبي وفلذلة كبدي والنخبة منك له والتخفة أحسست به بها وسيه وحبيبة المصطفى وقرينة المذرطلة وسيدة النساء ومبشرة الأولياء حليفة الورع والزهد وتفاحة الفردوس والخلد التي شربت مولدها بلساء الجنة وصلبت منها أنوار الأئمة وأرخيت دونها حجاب النبوة اللهم صل عليها صلاة تزيد في محلها عندك وشرفها لديك ومنزلتها من رضاك وبلغنا وبلغها منا تهية وسلاما وآتنا من لدنك في حبها فضلا وإحسانا ورحمة وغفرانا إنك ذو العفو الكريم إن شاء الله ربنا وتقبل دعاء lokaci ya ƙure insha Allah za mu yi addu'a kaɗan sai mu tashi اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة وأكرمنا بالهدى والاستقامة وسدد ألسنتنا بالثواب والحكمة واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة وطهر بطوننا من الحرام والشبهة واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة واغضر أبصارنا عن الفجور والخيانة واصدر أسماعنا عن اللغو والغيبة وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرعية وعلى المستمعين باتباع والموئذة على سائر اتباع الموئذة أن هدس أبتا إن شاء الله hadda tsafta a gan shi sosai an zama fes fes tsaf tsaf ana ba a fitar da wari insha Allah ya zama ba addu'o'in Imam Zainul Abidin wa'azi ne wa'azi ne daga cikin wa'azozin da Imam Zainul Abidin yake rike mutane yake rike musu da sigan addu'a kamar idan aka ce ga addu'a ka karanta yake ce ka ce Allah ka kyashe ni kwanciya ban wanke bakina ba to me yake nufi kenan yawwa ka ce Allah ka yashe ka kai zuwa kin ka jigari ka kwanta ka ce Allah ka yashe ka Allah ka kiyashe ni cin abinci ban wanke hannu ba to kaga yana maka wa'azi ne ma'ana za ka ci abinci a wanke hannu ko ba ka bane to shine sai kaga addu'a ake amma wa'azi ne in kana da hankali nan ana addu'a ana roƙon ana roƙon Allah ya sa su masu malaman da suke wa'azi su malamai suna da zuhudu suna nasiha kuma wanda suke koyo suna da ƙoƙari da kwaɗayin ilimin kuma masu sauraron ilimi da suna sauraro suna wa'astuwa to Allah sa ana sauraro ana wa'astuwa insha Allah wa ala mardal muslimin bi shifa'i war raha wa ala mautahum bir ra'fati war rahma wa ala mashayikhina bil waqari was sakina wa ala shabab bil inabati wat tauba وعلى النساء بالحياء والإفة وعلى الأغنياء بالتواضع والسعة وعلى الفقراء بالصبر والقناعة وعلى الغزاة بالنصر والغلبة وعلى الأسراء بالخلاص والراحة وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرئية بالإنصاف وحسن السيرة وبارك للحجاج والزوار في الزهد والنفقة واقض ما أوجبت عليهم من الحج والأمرة بفضلك بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين الله إن شاء الله إن شاء الله على كيم gobe za mu ɗora daga inda muka tsaya yau